لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ainihin alhami a talata a sha bakwai ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan oktoba kasancewar wannan matsala na da muhimmanci shi yasa za mu tsaya mu tattaune ta yau baki ɗayanta don haka aka ga cewa da muka gama wancan karatu muka sake dasa wannan kasar haka za mu ci gaba in Allah ya so don ya zama al'amuran an tsatsage wa musulmi su baki ɗaya domin akwai maganganu da yawa a cikin mu kuma wajibi ne sai mun amayar da su tun da ainihin an zo wannan gaba kuma kai abin da muke gaya maka da kake zuwa wurin karatunmu tsoho ne kai ko yaro ne to ka sani da cewa waɗannan maganganun da ake faɗi ba a madadin ka ake faɗi ba ba da sunan ka ba ba madadin ƙungiyar ka ba ba a ainihin tawagar ka ba kai mai saurare ne ba kai ka faɗa ba ba abin da ya shafe ka wanda ya faɗi wannan magana shine ya faɗi maganar kuma shine ta shafa don haka abin da muke gaya maka shine kada wani ya zo ya same ka game da cewa ai kun ce kaza ai kun ce kaza ba kai ka faɗa ba ba abin da ya shafe ka ni ne na faɗa da ni nake da magana wanda yake da magana da ni yake da magana ba da kai ba shi yasa ban halatta maka ba ban yarje maka ba ko wane ne kai ko ya muke da kai ka zo ka same ni ka ce wani ya ce kaza ba abin da ya shafe ka mun fahimci wannan magana da kyau ko saboda haka sai mu ce bayan mun gama waccan magana dangane da ainihin zazzaki game da ainihin cin mutunci da yawa sayyidina abu huraira Allah ya kara mishi yarda da ya soki abu huraira ya tuhunce shi da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya saboda kwaɗayin abinci sai kuma mace har wa yau zazzaki yana da laifi na biyu ga musulmi da musulunci game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mughirat ibn shu'ba daya daga cikin gwamnoni na musulunci na zamanin khalifancin sayyidina umar da sayyidina usman da kuma ainihin sayyidina muawiya a zazzaki ya ci mutuncin waɗannan mutane ya yi mishi sharri da cewa mazinaci ne amma duk cikin wannan sharri nashi da bai kawo dalili ba bai kawo nassin alqur'ani ko nassin hadisi ko riwaya ba ta wani asari balle ya ce ga littafi kaza mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka har yanzu muna nan akan bin shi bashi da kuma bin duk wanda ainihin yake ga zai dau mataki akan shi akan cewa lallai sai an saka da wannan magana mun fahimci wannan ko to bari ka ji abin da ya faɗi da bakin shi game da ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mughirat ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda Allah ya kira nan Muhammad ya kuma da ake da Annabi Muhammad idan yake da dole ne da idan da irin da da cikin mutane ne sai kuma da su da mutane da akwai wani da hali inda da Annabi ya bin shi ya kunta da musulmi da Allah Allah mu jira da bin shi da Allah an da da da da da da da da da Jadi dia ada ilmu apa yang diperlukan. Ya, sebesar ini. Ya, sebesar ini tak ada apa sih. Jadi dia kata itu akan mengadakan ya. Ini itu dia bisa berhenti bisa berhenti. Allah ada di jalan untuk mengadakan. Saya tahu itu itu itu saya tahu itu itu dia dia dia tak peduli lagi. Ya, seperti dia dia tidak ada itu dia dia ya ɗan yi duk yanzu da an gura mai da da ba don a ɗan da zuwa na ɗaya da ba da ya yi a kan duk amma ne abin da ya faru kafin ka mutum ba da ba a rike da shi da shi ke yi ya a kan dauke da ya fi yana ba da labarin shi sai lokacin lokacin halittar umar ɗan haddari ya mutu da gani da gudun baka da ranar yana mata yi ta sake ɗin akwai wani daga cikin sahabbai kuma an da wuce a abin dukira da abin bakar da abin dukira suna zuwa cikin sahabbai kuma yana raba musu cikin mutum to sai da ga mai biya gani gani sai ga mai biya gani bakara da rana a ƙarfin gani rana ta sake a cikin da wasu mutum mutum ke kwanta mai da sai ya kuma ƙarfin masu sai sun ce ila aina ya ne sai da ila ajin da sun ce mutu al'alairin mai zari yana yanzu ba su gudu ya rasa sai ke za mu yi yadda su da fata kawai ko ta ake aiki an da a kan da su ne ba a gyara ba a sai gyara to kun mutu na haka nan a ce a ce gwamna jiran ta hali da jin ran Allah a ce wannan za a wajen wata mata ne sunan ta ibu da ne matar wani mace da sai wannan mani shi abin da kuma kaɗan yin da wani sahabi na ne su ne da wani kuma sunan ta mafiya da wani jiya suna da wani a wasu duk a wani yin ta irin da sun suna umar da ke su amintar da su jira suke su yi iska ta wani ko ta yara ko ba su suka ga wani sahabi suka gan shi a kan kuma wani shi na sanar yana sanar da gudu in karfa shi yake abin da kuma ke cikin musu ya nuna musu kuna mutum Allah ya kai musu cikin da idan mu biya dai da mu jira ga abin da yake yi sai ya tafi zai yi sallah a zubar da musu shi ne shi ne sarki ne sai kuwa sai ka abin da kuma ke yi shi ne mun da kin tare su ta ba sai da sallah ba bayan abin da ka aikata idan mun tafi da abin da sallah sun shi ne sai kana da magana ba da aika ne don umar bin Khattab sai ne ta tabbata ya umar bin Khattab cewa ya ga mu biya shi da mutane duk sun dan kira wannan abu sai inda yake duk zai gaba da su sai da don kira ne aka kira a jikin kira aka ce ya ga ta ne ta ga ne yake ya ga ta kan wani ce ya ga shi na da inda yake musu a ba ka da jami'a ta ga ta ga shi yana shiga yana fita kamar misali a kan yi ya ce irin ya ce mai jira sai da ta kudin da ake haka kuma da wani hali mai biyu biyu da su ta bin mutum da annabi cikin iman da kalan shi ne ya ce da su ya ajin fada ya dace da kala kala ta ga mashayi a kan zai ya ce na ga ya ce mu biyu na lokacin da ake haka kuma mace shi ma ya ba da su da kuma yin da wancan bin ta ba ya ce mu jira ko da tana tana a tsakanin ciki yin magana ta kasan da maka da wannan abin cikin wannan abin ba ya faɗa yin sosai a daidai kuma da yana tsakanin cikin yanzu in mara kan da ya mai tsagari shi ya bi shi ne ke ke na ga ce yanka a kan cinyoyin na kuma ban ce na kula yana kasa na kuma jinin da kashi kuma na ga irin abubuwan da suke rete amma ce bayan wani abin ko wani abin ya shiga cikin abin da ba sani sai ya ina rike Allah ya fi akira da jira kan kuma jira da su kuma kada dalam kalau di sama ini sama ini. Si si si lagi di kalau kecil besar kata ini ke dalam. Tidak boleh mencari tak ada sekali. Jadi saya kalau demi dia cuma aku bukan menjilat saya cuma. Ini baca saya juga oleh setiap dia. Ini menjilat dia tak boleh buka atau dia tak boleh buka. Anak sekali. Jadi ini dalam dalam dalam aja tidak. Aji untuk betul di dalam itu ada betul betul ada dalam dalam. Jadi dia ada istilah. Dan dia akan ini ada betul. a wata ruwa yake hadisi yana faɗi yake a ganin da kuma sun taɓa da abin da aka wani yake Allah ya yi yadda za a rubuta su da yadda zai yi a cikin da yadda na zai yana faɗa sai da ɗan kan yake da magana amma da ne mutum da zai kai da mutum yana faɗin haka ne su a shanar da kuma sun fara da amai sun ce yake da zuwa da mai yana da yake ya ƙarya yake sai kabar ma da shigara yana da kuma da yake wannan sahabi yang hancur radhiyallahu anhu. Karena ini menyebabkan anda biasa sahabi kami itu ya Allah kepada ilmu baik ilmu dia ini ilmu masjid. Akhirnya yang itu namanya perlu pertama masa yang tapi rezeki muda aksi muda kita masa kita sama kita dia yang ada di sini yang ada. Kalau sen itu lebih banyak ya. Dia itu dia itu dia dia ini juga lah. Dia lagi hajirin da hajirin ta bata yi an ce ko misali an kawai da su kuma ce da mutum sai da su ne da hadisi ya ya kuma da shi ya kuma hadisi na tsakanin da ya da ya ya ya kuma da ya da annabi da hadisi da ya ya kuma da hadisi ya shi ne kadara da ya man ta amma kuma da shi shi ne kan shi abu da kan amma ne shi Allah ya rubuta shi ne da abu da ne shi ya na gode mu Allah da ya kuma ta ina nan da akwai shi da ya ce da haka ya ina ne ce Allah zai kuma da wurin da suka ganta kadara ya ne ce da shi mun kadara da da da ba amma duk cikin sun lari gidan shi uku sun gani a ciki amma ɗaya shi ya gona haka yana haka yana kuma yana haka amma kuma yana abubuwan da suke rike sun hana shi da ya kowane abu na da shi shi mu kasala da shi dan ba ya ɗaya na ɗaya na ba shi kawai in ina gani da ya rike da abu na da sai haka nan sai da ya ya ne ya ne ne ya kuka da kuka da mun yi shi haka ke yana an yi ne ya da shi da ya rabu Allah ba shi ne ba kai hadin da sai a abin da abu ta da shi da shi ne ba wannan hadin ya kan jami'in ne ya ne da kan jami'in da kan abin da kan abin wanda ya kuka ce hannu lokacin da ta fara annabi ya bari kowa ya yi bacci da mu zai ɗauki annabi an a inda ya fi dabban shi ne ya ɗauki alƙawar da ya ba ko da mutum da aka shi aka shi a da ba aka shi annabi to shi ne zai ku da wata amma sai ba da ne zai ku da su su yaro wannan ne na ku da yawan da shi da yawan da da yaro an gama shi ko alƙan abin da ya ce da yawan an yi ba zan ku dan wajen ne ya san hadisi cewa annabi ya zo lokacin da ya أبو طالب جدي تنسى لا إله إلا الله كنا كاذبا لا إله إلا الله يتوب معنا مثلا لا سنا سلا ما زم كان هذا الأبين معنا تنسى كان بس لما تنسى يوم كان سنا يوم أتى كان على من sakamakon zan annabi da kare annabi da yin annabi suka yi marayu duk yayin suna gaba da annabi ko rabe Allah da annabi duk yayin su gaba ɗaya na fara nan da shi da dan wata rubuna ya san hadisi Allah ya ayo da ke da zamu ka yi ina ta yi da ke da duk an mata ne ya ta ne ga tsara da da duk an mata ne abin talib da sun da annabi ya rubuta ina ta ne da ya da ta ce kuma mata da ta ga da tare shi ina ta ne da kuma kalin da ta da kuma da ya ta da yanzu in da su da ta ga mu da na ga da ana amma da mudira lokacin da annabi ya ga mu ne shi ya kuma kan da ne ne amma sai ta nan abin da ne lokacin da abin da bai samun jirgin ce zai an da zai na ya ba bana ta ce la ilaha illallah ko na kare ta nan da mutum da zai ce ya ce in da za ki na na zai musu na shi a dinin bana sai ya yi muku da yanzu sai ɗan gidan annabi sun ce yana zai kare musulmi daga su da kansa a gudun abin da zai da da yawa da zuke ce su hakan da su duk da annabi sun ce yana abin da musulmi ɗan gidan da abbas من أجل ذلك من أبن مسلم أبن مسلم مثل هذا من حديث جاسية من إمامة المسلمين أنا هذا الحديث من سوء من هذا الفتاة غير السوء أن الله تعالى من الله من المسلم فأنا أنا من أصحاب الله كان أنا من أصحاب المسلم ورسول الله من المسلمين أنا أبو سفيان دي أول سبب حتى لما زاد أمري حتى بعد سنة يأتي أنا شو أقول الله يعني أنا أقول amma wanda ya yi zai hanyar zama fara aminci ya ɗan mutum ya zai hanyar mutum da kan nabi wani na ba ku misali mutum da ranar da biya na kuma cikin da kuma ɗan mutum da rajin ta da an zaga.
ina ilaihi rajiun to wannan ibrahim zazzaki kenan amalahu allah bima yastahiq kun ji yadda yawa wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mughiratu ibn shu'ba qadhafi tare da cewa mughiratu ibn shu'ba a wannan kazafi da zazzaki ya mishi ya ce akwai a cikin littattafai da farko bai kawo littafi ko kwa ɗaya ba tamma mu muna da littattafai waɗanda suke tarihi ne na ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk baki ɗaya mun bincike su ba mu samu gaskiyar wannan magana da zazzaki ya faɗi ba sai ƙaryata zazzaki muka samu a ciki da muka koma littafin usdul ghaba na al-imam majduddin ibn al-asir littafi ne akan tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mujalladi goma sha uku ake buga shi in an matse bugun shi ana buga shi a mujalladi bakwai mun ga ibn al-asir bai kawo wannan kisa ba hasali ya kayyata zazzaki akai don wannan ainihin ƙarya an yi ta da daɗewa amma malaman tarihin musulunci game da sahabbai sun zo sun ƙaryata wannan ainihin sharri da aka yi wa Mughirah ibn Shu'ba ɗaya kenan na biyu muka koma littafin al-istiab ila ma'arifatil ashab na hafizul maghrib yusuf ibn abdul barri an-numari wannan littafi shi kuma ana buga shi a cikin mujalladi hudu juz'i biyu wani bugun kuma ana buga shi a kewaye littafin al-isaba an a fi tamyiz sahaba a tsohon bugu kuma na misra ana buga shi a karkashin al-isaba din da muka duba cikin wannan littafi nan ma sai muka samu ibnu abdul barri an-numari ya kawo tarihin mughira ibn shu'ba ya yabe shi ya kwarzanta shi ya nuna shi sahabin annabi ne amintacce mutumin kirki har ma an samu cikin sahabbai kamar guda goma waɗanda ibn abdulbar ya ruwaito cewa suna ruwaya hadisi daga mubiratu saboda sun amince mishi an samu cikin tabi'ai fiye da goma waɗanda suke riwaya hadisi daga wurin shi wannan magana tana nan a cikin littafin al-istiab ila ma'arifatil ashab a cikin ainihin mujalladi na biyu juz'i na uku na ibnu abdul barri annumari idan kuma kana da wanda ke gefen hashiya ne ta ainihin al-isaba sai ka duba a cikin mujalladi na uku gefen ainihin tarihin al-isaba za ka samu tarihin ainihin ibnu mughirat ibn shu'ba na ibnu abdul barri a cikin al-istiab da muka sake gangarowa muka yi ƙasa sai muka ɗauki littafin siyaru a'lamin nubala na ainihin al'imamu zahabi sai muka duba sai muka ga anan ma al'imamu zahabi ya yi yabo da girmamawa da kalmomi na kambamawa da amincewa ga mughira ibn shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gurguza duk wata ƙarya da wani kazafi da wani sharri da zazzaki da iyayen gidan shi suka yi muka sake yi ƙasa ƙasa sai muka dawo muka ɗauki littafin tahzibu tahzib na al-imam ibn hajar al-asqalani shi ma muka ga daidai wa daida kamar yadda muka faɗi a can baya ya ƙaryata ya ainihin munana waɗanda suka ainihin ƙazafta ainihin sahabi mughirat ibn shu'ba sa'an nan sai muka sake duba ɗaya littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba nan ma muka sake ganin haka harafi da harafi to ina zazzaki ya faɗi wannan ina ya samu wannan magana a cikin kaset din dan kaset din na da tsawo yana cewa wannan akwai shi ba a karatun shi a ba a karatun ahli sunna to mu a cikin karatun mu na ahli sunna yaban mughiratu bin shu'ba ne dan haka zazzaki ya tabbata zindiki makaryaci wannan ɗaya kenan na biyu game da magana da ya akan cewa mughiratu bin shu'ba shi ya ruwaito hadisin cewa abu talibin yana wuta zazzaki ya yi ƙarya saboda shi jahili ne ba malamin hadisi ba amma wanda ya ruwaito wannan hadisi shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira din canje da zazzaki ya zaga to ya kawo shubha da cewa saboda na ji wata mata don mata yake wannan wannan batsar fa mata ne ya tara yake wannan batsar mata yake buɗe baki a gaban su yana cewa ana sama ana ƙasa ana jin haki mata ya tara yana wa kuna jin muryarsu da kukan 'ya'ya to cikin shubhar na ji wata mata ta ta ƙara saka shi a duhu ta ce a lokacin ai da abu talibin ya rasu ai mughira ibn shu'ba bai musulunta ba to yaya aka kenan shi kuma zukatan jahilin sai ya ce oho eh haka ne wai ta haskaka mai kenan bai san ta ƙara saka shi a duhu ba abin da ya saka zazzaki a wannan bala'in shine rashin karatu na ilimi na mustalal hadith da zazzaki ya karanta ilimi na mustalal hadith sai mu ce da shi idan haka ta faru malaman hadisi sai su ce marasilus sahaba kenan wa marasilus sahaba kulluha maqbula sai ka je ka karanta littattafai na ilimin musallar hadith muqaddima ta ibnu salahi ikhtisar ulum hadith ma'rifatu ma'rifati ulum hadith na al-imam al-hakim da sauran littattafai ga sunan birjik da malamai suka rubuta ka je ka dauki babin mursal za ga bayani akan mursal ya kasu kashi biyu ta wani fannin akwai marasilu sahaba akwai kuma marasilu duna sahaba tabi'ai da makamantansu to duk akwai hukuncinsu amma duk inda mursalin sahabi ya zo a karban shi ake ma'ana lokacin da matsala kaza ta faru sai aka bincika sai aka ai wannan sahabin bai musulunta ba ko kuma yana yaro to yaya aka ya bada labari sai a ce tunda Allah ya amince da dukkan waɗannan sahabbai ya yabe su a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su dukkan al'umma musulunci sun yi ijma'i akan sahabbai mutanen kirki ne sai a ce to ɗayan abu biyu ko dai daga baya ne annabi ya baiwa wannan sahabi labari ko kuma wani sahabi da ya girme shi ya shiga musulunci tun farko shi ya bashi labari haka ake fuskantar da matsala don haka kaji malam mai risala ya ce su sahabbai su suka fi kowa cancantar da a nema musu kyakkyawan mafita to mafitar da ake nema musu kenan don haka abu huraira ne ya ruwaito wannan hadisi eh abu huraira ya musulunta ne a shekara ta bakwai shekarar da aka yi yakin khaibara ma'ana ya yi shekara uku ne da kamar watanni takwas tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rasu to yaya aka yi abu huraira ya ruwaici wannan hadisin idan zazzaki baka sani baka je ka ɗauki sahihul bukhari da muslim ko da yake zazzaki yana da suka a cikin bukhari da muslim to amma riwayar bukhari da muslim ga yadda ta ce abu huraira ya ce ya manzan allah abu talibin da irin taimakon da ya maka da wahala da ɗawainiya da ya sha da kai ko wannan zai amfana mishi wani abu daga azaba allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce i allah ya nuna mini shi a gidan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan duniya Allah yana nuna mai gidan wuta a gaban shi haka cerere ido biyu ba a mafarki ba Allah yana nuna mai wannan ya zo a cikin hadisin sallar kusufi yana nan cikin bukhari da muslim da muwaffa mun fahimta ko kuma Allah yana nuna mai a mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka qala ya abati fa'al ma tu'mar fatajiduni insha Allah min as-sabirin mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ko ido biyu ko a mafarki annabi ya ce Allah ya nuna min abu talibin a gidan wuta a tsakiya sai Allah ya bani izinin in cece shi sai na kamo hannun shi na aje shi a gefen wuta sai aka saka mishi ainihin silifar na wuta su ne za su rinka azabtar da shi har zuwa tashin alkiyama har abada amma wannan silifa yana ainihin da zafin da yake har kwakwalwar shi ta farfasa take anan zai zauna har abada ƙarya zazzaki ya mana mu ahli sunna ya ce wai mun ce kuma za a cire shi daga baya ƙarya ne cikin aƙidar mu abu talibin dan wuta ne har abadan abidina saboda manzon Allah ya faɗi wannan bai nakasa darajar sayyidina Ali ba kuma ka je ka ɗauki sunan abi dawuda da sunan nasa'i a cikin kitabul jana'iz na waɗannan littattafai hadisi sahihi ranar da abu talibin ya rasu aliyu ya zo ya ce wa manzon Allah ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kawunka fataccen tsohon nan ya mutu wai wane ne zai je rufe shi sai aliyu ya ce sai ma'aiki ya ce je ka rufe shi mana kai tunda mutanen makka ba za su rufe shi ba dan ya musu tawaye akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da bai musulunta ba annabi kuma ba zai je rufe shi ba dan me dan ya mutu kafiri to amma kai aliyu tunda ya zama babu mai rufe shi to kai akwai sauran dangantaka na tsakanin uba da ɗa tafi ka je ka rufe shi aliyu ya ce ya manzon Allah ba zan je rufe shi ba innahu mata mushrikan haka kalmar aliyu ta ce ka je ka ɗauki waɗannan littafan ka duba amma ɗan iska kawai ɗan iskan ƙwarbai tsakanin ƙwarbai da abu yaushe kai karatu mun fahimta ko ka je ka ɗauki waɗannan littafai ka karanta ya ce ai abu talib ya mutu mushriki manzo Allah ya ce ka je ka rufe shi aliyu ya ce sai na tafi na je na rufe shi da na je na rufe shi ya ce ban yi mishi wanka ba ban yi mai sallah ba na dawo duk jikina da kura manzon Allah ya sa min albarka yake je ka daure jikinka saboda kurar da ke jikinka shikenan zumunci ya yanke tsakaninka da shikenan tunda ya mutu mushriki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zai roƙa mishi gafara Allah madaukakin sarki yace ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim bai halatta wa annabi Muhammadu ba da mu'minai su nema wa danginsu gafara ko da danginsu na kusa ne bayan sun bayyana musu cewa makiya Allah ne sai annabi ya ce ya Allah ai annabi Ibrahim ya roƙa iyayen shi gafara sahabbai ma suka ce ya annabi Ibrahim ya roƙe wa iyayen shi gafara sai Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyahu ai annabi Ibrahim ma da yawa da yace zai roƙa uban shi gafara alƙawari ne alƙawari ne yace la astaghfiranna laka rabbi zan roƙa maka Allah ya gafarta maka ma amliku laka min Allah min shay amma ban mallaka maka komai daga Allah ba alƙawarin da ya mai ne lokacin da ya mai wa'azi ya butulce mishi saboda haka illa an mau'idatin alƙawari ne kawai yayi falan ma ta bayyana lahu lokacin da annabi ibrahim ya gane annahu cewa uban shi azara aduwwan lillahi maƙiyin allah ne tabarra minhu sai barranta yace bashi bashi allah yace inna ibrahim la awwahun halim annabi ibrahim yana da yawan kuka saboda bakin cikin uban shi ya mutu kafiri amma yana da dangana tunda ya san kaddara ce ta haukan shi hadisi ya sake zuwa a cikin sahihi muslim a cikin kitabul iman ya fassara mana wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi har wayo ya zo a cikin kitabul anbiya a cikin sahih al-bukhari manzon Allah ya ce annabi Ibrahim zai haɗu da uban shi a filin alkiyama sai ya ce uban shi kaga abin da na gaya maka aka ce zai haɗu da shi ne fuskar shi ta murtike da fatin rai kura ta busu busu da shi sai annabi Ibrahim ya ce kaga abin da na gaya maka sai kuma sai uban ya ce to ai yanzu na tuba sai annabi Ibrahim ya waiwaya sai ya ce ya ubangiji ga ubana ya tuba sai Allah ya ce a'a lokaci ya wuce aka ce sai a ɗauki kura kura wannan da ka sani kura dabba kura ba amalanke ba kura wannan da ake wasa da ita Allah sai ya sa mala'iku su dauke ta sai a yanka ta sai a wurga ta wuta ishara ga annabi Ibrahim ga annabi Ibrahim cewa yadda kaga an jefa kuran nan wuta haka za a jefa ubanka dan haka tafi ka ba mu guri yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma yafirru al-mar'u min abihi min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yawaddu al-mujrimu yawma idhin لو يفتدى لو يفتدي منه يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا أبن الله يفدي كينا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى a ranar kiyama in ka ga ubanka kaucewa za kai ka bashi guri in ya ce auna min mudu guda mana sai ka ce ni kuma in je lissafi ya karye min sai ka kauce ka bashi guri haka in ka ga uwarka haka ɗanka haka matarka in tsautsayi ya sa aka wurga ka wuta a wannan rana za ka ce wa ya Allah a ɗauki ƴan uwana a watso su wutan nan ni a fushe ni Allah ya ce a'a sai ya ce a ɗibo ƴaƴana Allah ya ce a'a iyaye a'a duk mutanen anguwan ma ɗibo a zuba ni a fitar da ni sai Allah ya ce a'a sai ce wa man fil ardi Allah duk mutanen duniya ka zuba su a wutan ni dai ta kaina kawai Allah ya ce kalla baka isa ba kai kai laifi a kona wani to ka ta fara mulki kenan da Allah zai nuna annabi Ibrahim a wannan rana mun fahimci wannan da kyau jama'a har aka ce cikin maganganun da annabi Ibrahim zai ce ya ubangiji kai kace ba za ka kunyata ni ba ranar alkiyama wannan kunyatawa da wulakanci ya wuce a ce ina aljanna ubana na wuta sai Allah ya ce ai ubanka ya mutu yana mushriki wannan yasa aka hana annabi Ibrahim ya roƙawa mahaifin shi gafara annabi sallallahu alaihi wasallama da yace zai roƙawa kawun shi gafara Allah ya hana shi zai kafa hujja da wannan aka ce ai ka jiyar da tawanye tsakanin annabi Ibrahim da mahaifin shi ka jiyar da kuma tawanye tsakanin Allah da mahaifin annabi Ibrahim dan haka babu hujja a cikin wannan dan haka ya tabbata bi ijma'il ulama min awwalihim ila akhirihim min al-awwalina wal akhirina qatibatuhum أن أبا طالبا أن أبا طالب مات كافرا مشركا من أهل النار wannan ita ce aƙidar ahli sunna kuma duk wanda bai yadda abu talib dan wuta bane matukar shi ya mutu da wannan aƙidar wuta zai tafi don ya ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi abu huraira ne ya ruwaito shi ba mughiratu bin shu'ba ba amma zazzaki da yake jahili ne bai san yana magana ne a ƙarƙashin farkon ruhu sahaba a cikin mujalladi na hudu idan kana da mai mujalladi hudu ne idan kana da mai mujalladi bakwai ne a cikin mujalladi bakwai in kana da mai mujalladi uku ne tsohon bugu na ƙasar misra a cikin mai mujalladi na uku babin alkunya ya kawo tarihin abu talibin abu talib din nan wannan kafiri mahaifin aliyu bin abi talibin ibn hajar al-asqalani da ya kawo tarihin abu talib a cikin wannan littafi ya gama kawo duk abubuwan da Abu Talib yayi tabbas Abu Talib ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya ce wal aqibatu littaqwa karshen ka in baka mutu da tsoron Allah ba duk yadda ka kyautata mugun aiki kai ba ruwan Allah karshen ka yake kallo na haka ake cewa Allah ya sa mu cika da imani to Abu Talib bai cika da imani ba dan haka ya tabbata kafiri dan wuta amma Abu Sufyan ibnu Harbin baban Muawiya duk bala'in da ya a farkon musulunci ya dawo ya musulunta ya tuba ya kuma mutu a musulmi don haka ya fi abu talib kuma abu sufyan yana cikin sa kuma littafin shi fatihul bari ka je ka ɗauka a cikin mujalladi na takwas ka karanta duk za ga waɗannan bayanai don haka tabbas abu talibin ya mutu kafiri don haka ɗan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu sufyan kuma ya mutu musulmi don haka sahabi ne yana cikin sahabban da Allah madaukakin sarki ya saka su cikin wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin an fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice kenan game da abin da zazzaki yawa mugiratu bin shu'ba qazafi abin da zamu ce jama'a mutumin da kake rayuwa lokaci ɗaya da shi zamani ɗaya ko ɗaki ɗaya kuke ko gida ɗaya kuke ba za ka iya shaida zina akan shi ba sai ta ɗayan hanyoyi biyu da ijma'il ulama'i in an kai zuwa uku bi ikhtilafil ulama'i wasu malamai suka ce hanyoyi biyu ake tabbatar da zina ikirari ka fito ka ce kai kayi zina shikenan ya tabbata kayi zina ko kuma shaidu amintattu guda hudu su kamo ka adilai a lokaci guda azzakarin ka yana cikin farjinta ba a halin kana maye ba ba a halin tilasci ba ba a halin bacci ko wani abu ba a a halin kana so kana cikin zaɓi aka kama ka haka mutum hudu a lokaci ɗaya to shi kenan zina ta tabbata da za ka ga wani yana zina ka tafi nemo shaidu guda hudu idan kai wawanci ka ce na ga wane yana zina ne ku zo mu je ku taya ni shaida ana kuna zuwa sai kuka gansu cewa a kwance tsirara yana kanta amma zakarin shi ba cikin farjinta ba to ku waɗannan guda hudu da aka nemo ku shaida sai su ce a'a mu dai mun gansu a kwance tsirara amma ba zina suke ba don haka kai kuma ka yi musu kazafi sai ku kuma ku je ku tsaye da shaida a kan shi shi kuma a yi mishi haddin kazafi bulala tamanin wannan mutumin da kake rayuwa tare da shi kenan ta hanyar ikirari ya tabbatar ko ta hanyar shaidu guda hudu sai hanya ta uku ita ce wadda wasu malamai sun tabbatar da ita ita ce mace ta zo da ciki wasu malamai kuma suka ce ba za a tabbatar da wannan ba daga ganin mace da ciki ba ta da miji a ce shege ne sai a ce a'a a bincike ta me yiwa ta dai aka yi mata daga nan kuma ciki ya faru sai an bincike ta tukuna to idan mun fahimci wannan shin ta wace hanya ce zazzaki ya iya yin shaidar mughiratu bin shu'ba wanda ya rasu yau shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ya aka iya gane cewa mazinaci ne bai kawo mana littafi da isnadi ba shi kuma bai kawo mana nashi isnadin ba ya aka iya tabbatar da wannan alhali mutumin da kake rayuwa tare da shi baka iya tabbatar da mazinaci ne sai an bi waɗannan matakan amma yaya aka shi ya tabbatar mana da haka ƙarya da ƙazafi ko to musulmi suna nan suna bin zazzaki bashin wannan haddi musulunci yana ne yana bin zazzaki bashin wannan haddi idan gwamnati ta kama zazzaki ne da nufin ya mata kulle-kulle in tana neman mu musulmi ne mata goyon baya a kai to ta saka da waɗannan matsalolin a ciki za mu goyi bayan ta ɗari bisa ɗari in ba haka ba ba ruwanmu da ku duk da ku da shishegiyar ɗari ce mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da za mu faɗi a takaicen takaitawa game da ainihin wannan magana wanda in ba ku manta ba dama muna sharhin maganar da al-imam abul hasan al-ash'ari ya faɗi a cikin wannan littafi ne al-ibana yace wa nudinu bi hubbi salafi mu ahli sunna mune wa Allah addini da kaunar sahabbai kaunar sahabbai addini ne a wurin mu an gane ko alladhina ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabban da Allah ya zafe su don su zama sune abokan zaman annabin shi wa nusmi alaihim bima asna Allah bihi alaihim muna yaban sahabbai da duk irin yaban da Allah ya musu wa natawallahum ajma'ina kuma muna kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗayan su gaba ɗayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna kaunar su sa'annan sai malam yace wa naqulu muna cewa innal imam al-fadila ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama abubakar as-siddiq ridwanullahi alaihi limamin da ya fi kowa daraja da falala wanda yake khalifan musulmi a bayan ma'aiki shine sayyidina abubakar Allah ya kara mishi yarda as-siddiqul akbar wa anna Allah a'azza bihi ad-dina kuma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da sayyidina Abubakar ta hanyar sayyidina Abubakar wa azharahu ala murtaddina kuma Allah ya ainihin baiwa Abubakar nasara akan waɗanda suka yi ridda don mutuwa annabi ta sa wasu sun yi ridda suka ce to ma musuluncin ƙarya ne tunda har annabin da ya zo da shi ya mutu wasu sun ɗauka annabin da ya zo da addini ba zai mutu ba to sai suka yi ridda to Abubakar ya kulla ya je yaƙe su Allah ya bashi nasara akan su wa qaddamahu al-muslimuna lil imama musulmi sun gabatar da sayyidina abubakar a wajen ainihin limanci da kuma wajen khalifanci kama qaddamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis salati kamar yadda manzon Allah ya gabatar da abubakar a sallah wa sammahu bi ajma'ihim khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kirayi sayyidina abubakar cewa shi halifan manzon Allah ne hadda aliyu har aliyu har ma yana daga cikin yan majalisar sayyidina abubakar in an tashi shawara sayyidina ali yana buɗe baki ya ce ya khalifata rasulillahi ya halifar manzon Allah da a ce sayyidina abu aliyu bai yadda abubakar halifar manzon Allah bane da ba zai kira shi da haka ba kuma ba zai yadda ya shiga cikin yan kwamiti da majalisa abubakar ba a rushe wasiyar da annabi ya akan shi ba zai yiwu ba ba su ma da hankali ba su ma san abin da suke faɗi ba ma'ana aliyu annabi ya bai wasiya cewa shine khalifa ya yadda a zo a canza wasiyar annabi kuma har wani mubaya'a wallahi ba ku san abin da kuke faɗi ba ku jahilai ne thumma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sannan sai umar Allah ya kara mishi yarda thumma usman ibn affan radiyallahu anhu sannan sai usman dan affan Allah ya kara mishi yarda wa annal ladina qataluhu qataluhu zulman wa udwana yana cikin aqidar mu ahlus sunna cewa waɗanda suka kashe sayyidina usman sun yi mishi kisa ne na zalunci da ta'addanci ba mu yadda da wannan kisa nasu ba azzalumai ne su ne yan shi'a na farko farko su ne suka kama sayyidina Usman suka kashe shi duk mun kawo yadda akai kuma za mu zo ainihin akwai babi na khalifancin Abubakar Siddiq a wannan littafi za mu zo mu juya bayani game da khalifancin nan insha Allah ta'ala dan matsalar da su yan shi'a suke dakowa kenan suke ainihin cin mutane da tarihin ƙarya ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنا سي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متاني هدد مكالسافة su ne limamai shugabanni khalifofi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa khilafatuhum khilafatun nubuwa halifancin su kuma halifanci ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun zauni kujera annabi ne gadon da suka yi na wannan kujera gado ne na gaskiya ya cancanta yadda ainihin suka tsari din nan abubakar umar usman aliyu haka wannan ainihin al'amari yake sai mun zo babin khalifanci za mu ɗauko maka magana a doktor musa al-musawi babban malamin shi'a a ƙasar iran yana nan da ran shi a daren nan da muke magana in ba yanzu yanzu allah ya mishi rasuwa ba wannan malami ya tabbatar da cewa yace dangin shi 'yan shi'a yace ba su da hankali ba su san abin da suke faɗi ba yace yaya allah zai yi hukunci ku ku zo ku ce ba ku yarda ba yace tun da kuka ga allah ya gabatar da abubakar sannan umar sannan usman sannan ali yace wallahi mu mun yarda ba ma shakka akan haka tun da haka Allah yake so to mu ma haka muke so yace da a ce wannan abu mugun abu ne babu yadda za a yi manzan Allah ya mutu mugun mutum ya hau kujerar shi yake ba ku san abin da kuke faɗi ba da dangin shi yake akwai littafin shi sunan shi ash-shi'a wa tafsih sai munasaba ta kama zamu zo da shi kaji abin da ya faɗi harafi da harafi insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu to shine sai ainihin malam ya ci gaba da cewa wa nashhadu bil jannati lil asharati alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biha mutane goma da annabi ya musu shaida cewa yan aljanna ne mu ma mune musu shaida cewa yan aljanna ne wa natawalla sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama muna kaunar sauran sahabban manzon Allah baki ɗayan su ba wai waɗannan hudu ba kawai ko goma duk gaba ɗaya muna kaunar su wa nakuffu amma shajara bainahum muna kame bakin mu game da rigingimin da suka shiga tsakanin su to me ake nufi da kame baki game da rigingimin da suka shiga tsakanin sahabbai a matsayinka kai na ɗaiɗaiwar musulmi bai halatta maka ka zo kana tattauna wannan matsala ba ka ce ka goyi bayan wane ka goyi bayan wane ka goyi bayan wane ka ki wane wane mutumin banza ne wane ne na gari abin da aka hana ka kenan amma malamai masu karantarwa a aji da malamai masu wa'azi wajibi sai sun fito sun yi bayanin wannan rigingimu dan ne dan shiryayyun mutane ne kuma masu shiryar da mutane ne zuwa ga hanyar da manzon Allah ya tafi akan ta kuma mutane ne masu falala da daraja la yuwazihim fil fadli ghayruhum kuma wani wanda ba su ba ba zai kai darajar su ba kowane ne a nan duniyar nan ko cikin sahabbai wani ba zai kai darajar waɗannan guda hudu ba balle kuma a ce wani wanda yake ainihin ƙasa da sahabbai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa abinda al-imam al-ash'ari ya faɗi kenan wanda muka ɗauki mako da makonni muna ta sharhi akai saboda muhimmanci da haɗarin wannan matsala da wasu suka fada wasu kuma ake nan ake ta ainihin renon su wasu kuma ake ta farautar su akan su ga sun fada to kun ji matsayi da darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mu dai kam yana cikin aqidar mu muna kaunar su kuma daga bakin mu kake jin wannan magana ba daga bakin wani ba duk wanda ka ji sabanin haka ya ruwaito ta daga gare mu to makaryaci ne mun fahimci wannan saboda haka mu kam sai mu ce fa radiyallahu ta'ala an sahaba wa ardahumullahu bima hum alaihi minan ni'ma والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
alhamdulillahi wahda to wannan shine matsayin mu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkanin su yan aljanna ne kuma aqidar mu mun musu addu'a har zuwa tashin alkiyama matukar muna da rai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in الإمام أبو الحسن الأشعري يتي ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل الإمام أبو الحسن الأشعري يقول ونصدق بجميع الروايات مو أهل السنة منا قزقة دك الرواية التي يثبتها أهل النقل ودى ما وطن دما لمن حديثي سكي تبتت دسو duk wata riwaya da malaman hadisi suka tsaya suka bincika suka tabbatar da wannan riwaya to mu mun yadda da ita minan nuzuli ila sama'i duniya daga cikin riwayoyin da malaman hadisi suka ruwaito kuma suka nuna cewa tabbatacciyar riwaya ce akwai riwayar da ta nuna cewa Allah yana sakkowa a ƙarshen dare zuwa wannan sama ta duniya to mun yarda da wannan wa annar rabba azza wa jalla ya kulu kuma in Allah ya sakko din ga abin da yake cewa ashe yana daga cikin siffa Allah Allah yana sakkowa wannan ya nuna mana ashe Allah a sama yake tunda aka ce yana sakkowa ta'awilin wannan da cewa wai rahama Allah ce take sauka ƙarya ne shin rahama za ta sauka kuma ta zo ta ce wannan magana da za mu faɗi a'a Allah ne da zatin shi yake sauka wacce irin sauka sai mu ce sauka wadda ta dace da girman darajar shi ba za mu ce iri kaza ba ba za mu siffanta sauka da irin saukar halittu ba kuma ba za mu ƙaryata mu ce Allah baya sauka ba amma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi da 'yan birni da 'yan ƙauye da malamai da jahilai da mata da maza da tsofaffi da matasa suka fahimta mu ma mun tsaya a nan ba ma wani kwakule yadda annabi ya ce din nan Allah ya sako yana cewa hal min fa'ilin akwai wanda zai roƙe ni hal min mustaghfirin akwai wanda zai roƙi gafara ta to mun yadda da wannan wannan ya nuna ashe Allah na magana kenan to shine kamar yadda zamu zo mu ji sai aka samu wasu batattu sai suka yi ta'awilin wannan wuri wai rahama Allah ce take sauka to sai a ce shin rahama za ta sauka kuma ta ce hal min sa'ili rahama za ta sauka ta ce hal min mustaghfirin akwai mai bukata akwai mai roƙon gafara sai mu ce kun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama canji kuma kun yi wa Allah ƙarya don haka ku tuba wa sa'iri ma naqaluhu da duk sauran abubuwan da waɗannan malaman hadisi suka ciro wa asbatuhu kuma suka tabbatar da shi khilafan lima qalahu ahli zayd wa tadlil sabanin maganar da karkatattu da batattu suka faɗi jahamiya da mu'attila da waɗanda suke yan rafida yan shi'a da khawarijawa da duk wasu ƙungiyar yan bid'a gaba ɗaya wasu suka ƙaryata wannan hadisi wasu suka murɗe ma'anar shi wasu suka mishi ta'awili wasu suka kawo shakka a cikin shi cewa in kun ce Allah yana sauka yana sauka ƙarshen dare a to ƙarshen daren Najeriya daban da ƙarshen daren Ingila ƙarshen daren Ingila daban da na Saudi Arabia ƙarshen daren Saudi Arabia daban da na ƙasar Jamus to shin Allah yana karkasuwa ne to malaman hadisi suna da amsa akan haka kuma za mu zo duk za mu amsa waɗannan shubohi insha Allah amma abin da ake neman ka da shi ya kai ahlus sunna shine abin da ya fito daga bakin ma'aiki ka yadda da shi kai tsaye mun fahimci wannan ko to dan haka sai malam ya ci gaba da cewa wa nu'awwilu fi makhtalafna fihi ala kitabi rabbina tabaraka wa ta'ala duk abin da ainihin muka yi sabani game da irin waɗannan siffofi na Allah to muna komawa ga littafin ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muna komawa zuwa ga sunna annabinmu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ijma'il muslimina kuma muna komawa mu dubi abin da musulmi suka haɗu akai wa ma kana fi ma'anahu da kuma abin da ya zama ma'anarsa ɗaya da ijma'i din ولا نبتدئ في دين الله بدعة لم يأذن الله بها مو أهل السنة باما قاو قوة بدعة ود الله با الله ني يتي أي با با وأنا نفهم الله يتي أي بدعة با آه مو أهل السنة باما قاو وتبدعة wata shari'a mu kago ta wadda Allah bai ba da izinin ta ba mu zo mu kawo ta addini ta zama bid'a mu ba ma yin haka shi yasa duk ahlus sunna baya kago bid'a ba kuma ya raya wata bid'a da ake kanta to shine malai yake cewa wala nabtadi fi dinillahi bid'atan lam ya'zanu Allahu biha ba ma kago wani abu a cikin addini ya zama bid'a wanda Allah madaukakin sarki bai yi izini da aishi ba wala naqulu ala Allahi ma la na'lam ba mu faɗin magana ba danganta ga Allah wadda ba mu san dalilin ta ba ko ba mu san asalin ta ba wa naqulu mu ahli sunna muna cewa inna Allah azza wa jalla yaji'u yawmal qiyamah Allah mai buwaya da ɗaukaka yana tahowa a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama kama kala kamar yadda Allah yake wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo tare da mala'iku safu safu to mu muna cewa ubangiji din ne zai zo tare da shi da mala'ikun shi da kanshi ne zai zo to tawilin da jahamiya suka kawo cewa in kun ce ubangiji zai zo ma'ana kuna nufin ya baro inda yake ya dawo filin alkiyama to wancan wurin kuma ya nuna babu ubangiji kenan a wurin nan da ya dawo din ne sai mu ce wannan tambayar taku da wannan binciken ma bid'a ne dan annabi bai kawo shi ba balle sahabbai yadda ayar ta sauka a zamanin annabi sahabbai suka fahimce ta wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo shi da mala'iku safu safu mun yadda kawai haka zuciyar mu ta fahimta ta gamsu mun samu natsuwa akai ba ruwan mu da binciken bid'a akai suratul fajr aya ta 22 wa anna allah azza wa jalla yaqrubu min ibadihi kaifa sha'a kuma allah madaukakin sarki yana kusantar bayan shi yadda ya so ya kusance su kama kala kamar yadda allah madaukakin sarki yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah maɗaukakin sarki ya ce Musa Allah maɗaukakin sarki mun fi kusanci wannan Allah yakan faɗa haka ne duk inda ya shafi rububiyya sai Allah ya ce mu ba dan yana nufin wai shi da wasu ba a'a dan yana nuna maka kasaita da ainihin kaiwa matuƙa wajen mulkin shi amma duk wajen bauta sai ka ji ya ce fa abuduni ku bauta mini amma wajen rububiyya sai ya ce na'anu mu yalla bangaren kuma yana cewa mu balle Allah mun fahimta shine yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusancin fiye da mutum fiye da wannan jijiya tashi da ke gangara mishi da jini wadda an yanke ta to rayuwar shi ta tsaya to Allah yace ya fi ka kusanci fiye da wannan jijiya wadda ga ta kana jin kamar ita ce ta ranka to Allah ya fi ka kusanci da ita to dan haka Allah yana kusanta ka ta yadda ya so suratu qaf aya ta 16 wa kama qala kuma har wayo kamar yadda Allah yace thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana aw adna summa dana Allah ya ce sannan kuma sai ya matso kusa fatadalla ya ƙara yin ƙasa-ƙasa fakana ƙaba kausaini sai Allah maɗaukakin sarki ya zama kusa da manzan shi abin da ke tsakanin shi da manzan shi shine zira'i biyu au adina ko kuma ma ƙasa da haka wannan aya ta zo cikin ainihin aya ta takwas da aya ta tara cikin suratul najmi to wannan aya malaman tafsiri sun kasu kashi biyu dangane da fassararta abin da yasa saboda farko Allah ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya rantse da tauraro sanda yake faduwa dan ya nuna ainihin wato daraja ta wannan tauraro ba dan ya nuna maka halaccin kai ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba Allah yake ma dalla sahibukum abokin naku bai bata ba wa magawa kuma bai kauce kan hanya ba wa ma yantiqu anil hawa kuma bai magana son zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama alqur'ani Allah ya mishi wahayi ko kuma hadisi Allah ya umarce shi ya faɗi amma bai magana son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da yake faɗi wahayi aka mishi allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ne ya sanashe shi to daga wannan wakilin sunan ne malamai suka yi sabani allamahu allamahu ya sanar da shi shiwa wasu suka ce abdaniru ya'udu ila Allah wasu suka ce abdaniru ya'udu ila mala'ika jibril wasu suka ce wannan wakilin suna allama fi'il madin mabniyun ala fathatin zahiratin ala akhirihi wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu هو أي الله على تفسير أو جبريل على تفسير آخر علمه يسند شي شيوا شي النبي محمد تو واي سند شي وسك شي الله to a ƙarƙashin wannan fassarar ce shi abul hasan ya ɗauke ta tunda ya fassara allamahu Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani shadidul quwa Allah mai tsananin ƙarfi ne zumin ratin wanda yake da ainihin kwarjini ذو مرة فاستوى كما الله يا ديديتو أكن الأرش من فهمت وهو في الأفق الأعلى كو Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sarari maɗaukaki shine sama to shine sai ya ce sun madana fatadalla sa'annan sai Allah ya matso kusa ya ƙara yin ƙasa ƙasa fakana qaba qausaini au adna sai ya zama dab da annabi tsakanin su zira'i biyu ne ko kuma ma ƙasa da haka sai ce fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya wahayin shi abin da yake so ya mai wahayi a ƙarƙashin wannan fassarar ne shi Abul Hasan al-Ash'ari ya fassara wannan aya amma a ƙarƙashin fassarar da ke cewa mala'ika Jibril ne to babu hujja a cikin wannan ainihin aya kenan to amma shi ya ɗauki wannan fassara ne don haka yake nuna maka Allah yana iya kusantar bawan shi ta inda ya so saboda wannan fassara da ya ɗauka ina fatan mun fahimta suka je ka duba tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Muhammad ibn Ali Shaukani da tafsirin Adwa'ul Bayan fi Izahil Qur'an bil Qur'an da tafsirin Ibn Kathir da tafsirin Al-Imam Al-Qurtubi zaka samu cikakkun bayanai dangane da wannan ainihin aya insha Allah ta'ala to a takaice abin da malai yake son ya nuna mana shine mu ahli sunna yana cikin aqidar mu cewa duk irin waɗannan hadisai to ba mu musu ta'awili mun fahimta muna gudanar da su yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗe su a harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana siffar shi a cikin alkur'ani to dama dangane da ainihin tauhidi tauhidi ya kasu kashi uku duk sanda muka ce tauhidi ya kasu kashi uku mu yan izala sai ka ji suna cewa wai yan izala sun kasa tauhidi kashi uku to ku tsaya ku ji abin da muke nufi duk sanda muka ce tauhidi ya kasu kashi uku ba Allah muka kasafta kashi uku ba ku rinka fahimtar mu ba ku tsoron Allah ne shi yasa ba ku sauraron mu da kunnen alheri ku saurare mu da yanzu yanzu ku ji abin da muke nufi da bakin mu in muka ce tauhidi ya kasu kashe uku ma'ana duk sanda ake ce maka ka ɗayanta Allah kai musulmi abin da ake nufi shine ka ɗayanta Allah wuri na farko a wajen ayyukan Allah ɗin duk aikin da Allah maɗaukakin sarki yayi to ka yadda shi kaɗai yayi wannan shi ake kira tauhidin rububiyya halittar ka da da halittar wasu abubuwa da gudanar da komai da Allah yake to ka ɗayanta Allah akan wannan abu shine kashi na farko na inda ake neman ka da ka ɗayanta Allah kashi na biyu shine ana neman ka ɗayanta Allah a cikin ayyukan ka kai kuma duk aikin da za ka yi ga Allah ya zama Allah kaɗai ka nufa kai kuma ka haɗa wani shi ake kira tauhidul uluhiyya mun fahimta kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifati ka ɗayanta Allah a wajen sunayen shi Allah yana da wasu sunaye waɗanda ya sanar da wasu annabawa ya kuma ainihin ɓoye wasu daga ciki bai sanar da hatta su annabawan ba to waɗannan sunaye in ka gansu ko da kaga sun yi kama da sunan wane to ka ɗauka a'a ba irin su ɗaya da na Allah ba Allah ya kaɗaita akan kasancewar shi as-sami'u al-basiru Allah ya kaɗaito akan kasancewar shi shi mai ji ne mai gani yana ji yana gani gaskiya ne amma ba ji da gani irin na wani ba saboda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu abin da yake misalin Allah mun fahimta sa'an nan in an dawo sunayen Allah sunayen Allah da siffofin shi karka siffanta Allah karka ainihin siffanta a zatin shi da wani abu sai abin da ya zo cikin alkur'ani ko kuma sai abin da ya zo a cikin hadisi sahihi shi yasa kuka ji farkon karatun wannan littafi muka yi bayani akan alqidamu albaqa'u alwujudu waɗannan ba siffofi ne na Allah ba alqadimu ba sunan Allah bane albaqi ba sunan Allah bane alwujud ba suna bane ba siffa bace ta Allah ko muka ce haramun ne bai halatta maka ka siffanta Allah ko ka kira shi da waɗannan sunaye ko siffofi ba dan ne dan babu su a cikin alkur'ani babu su a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ake nufi shine tauhidul asma'i was sifat in aka tsai da kai wuri kaza to ka tsaya to yanzu wannan matsalar muka fara shiga to tana daga cikin matsala mafi hadari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwagwarmaya da kafiran maka akanta malaman musulunci sun sha wahala akanta irin su al-imamu malik su al-imamu abu hanifa su al-imamu ahmad su al-imamu shafi'i su abdullahi ibn mubarak da su auza'i da su lais ibn sa'adin duk sun sha wahala dangane da bayyana wannan aqida game da tauhidin asma'i was sifat dan haka wajibi a tsaya a tattake wuri in an zo wannan mas'ala duk sanda aka ce Allah na da siffa kaza to abinda ake so da kai ka yarda da wannan siffar to tunanin kwakwalwarka da zai zo maka cewa an ce Allah yana sauka to yana sauka ya baro al'arshi ne to alfijirin ƙasa kaza ai daban da na ƙasa kaza ba a sa ka kai wannan ba abin da aka ce kai imani kai tsaye da abin da aka zo maka amma abin da ake so ka lura shine waɗannan sunaye da siffofi na Allah suna da wani sirri suna da wata ma'ana wannan kai ake son ka lura da shi shine ne kamar nan da aka ce Allah maɗaukakin sarki na sauka a ƙarshen dare to abin da ake so da kai musulmi kadai ka yadda to ƙarshen dare din nan yana yi sai ka tashi sai ka miƙa buƙatar ka ga Allah shine kawai abin da ake so da kai ma'ana ka gane wannan lokaci ne wanda yake da falala yake da daraja saboda Allah yana sakowa to binciken yadda yake sauka din ba shi aka saka ba amma abin da ake so da kai shine a lokacin ka tashi ka ci amfanin wannan saukar da Allah yake amma kaka haramta wa kanka ita da yin ta'awili ko da ƙaryatawa jama'a mun fahimta to dukkan tauhidul asma'i was sifat abinda ake nema da kai kenan waɗannan sunaye na Allah abinda ake so da kai ba caji zaka zo kane to an ce Allah as-sami'u Allah yana ji to ai mu ma muna ji to yaya za a faɗa haka ba wannan ake nufi da kai ba abinda ake so so ake ka ɗaga hannunka kai addu'a
wabuka huna ala sadri hiya allazi sabata fi sunna tsora ainihin hannaye guda biyu a kan kirji to shine ainihin abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa khilafuhu sabanin haka ma'ana sabanin tsora hannu a kan kirji shine ko ka tsora hannunka a kan wuyanka ko kasan kirjinka sama da cibiya ko kuma kan cibiya ko kuma kasan cibiya ko kan mara ko wani abu makamancin haka ko sakin hannu ya ce